أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci tare da fatan alkhairin kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarin albarka da ke wannan unguwa ta fetar locus a wannan birni na jihar gombe yau muna yini na goma sha bakwai ga watan goma na musulunci watan shawwal yau hijira na da shekara 1444 wanda aka yi daidai da bakwai ga watan biyar ko miladiya 2023 a ina mana fatan alkhairi da kasance a cikin wannan masallaci domin sauraro na muhadara ko tunatarwa ko nasiha ko duk irin sunan da aka makala domin faɗin Allah ta'ala da yake cewa fazakir fa inna zikira ta ƙulun mini a tunatar domin tunatarwa kai tsaye tana amfanar masu imani Allah ta'ala ƙadara muna cikin masu imani masu amfanuwa da ƙalar lahu ƙalar rasu a musani cewa dukkan masu imani ƙur'ani yana faɗa mana cewa zukatansu suna samun nutsuwa idan ana ambaton Allah allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub masu imani duk inda ake ambaton Allah to anan zukatan suke samun nutsuwa Allah ya ce da ambaton Allah zukata suke samun nutsuwa babu shakka wannan karatun zai ƙara fita fili nan da 'yan satuttuka biyu zuwa uku da suka gabata lokacin ramadan wanda kowa zai tabbatar da nutsuwar musulmi ta karu akan lokacin da ba ramadan ba domin a lokacin watan alkur'ani ne duk inda ka ji duk inda ka je to a galibiya maganganun ba sa wuce na alkur'ani hata media ma duka a galibiya program na karatun alkur'ani tafsiri suke sawa to duk inda aka yawanta karatun alkur'ani da ambaton Allah to anan zukatan masu imani suke samun nutsuwa yasa idan kuna karanta tarihi na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ce idan yana karanta musu alkur'ani tamkar an dora tsuntsaye ne a kawunansu tsabar nutsuwa ko motsi mai karfi ba sa yi domin ka'idar duk mai imani a lokacin da ake karanta alkur'ani to nutsuwa yake ƙara samu zuciyarsa da kuma gangar jikinsa amma duk lokacin da ake karanta alkur'ani kaga rayuwarka bata canja ba sabanin lokacin da ba karatun alkur'anin ake ba babu shakka ka ƙara bincikar imaninka dan domin alkur'ani iya sa zuciya ta gyaru ta nutsu ta fuskanci ubangijinta sannan ta yayi dukkan abin da ke damunta na harkokin duniya gaba daya Allah ta'ala ya mana jagora mu sani cewa ya'yan uwa musulunci abu ne mai fadi kamar yadda kowa ya sani ana kuma shi wanda ya halicce mu shine ce mai musulunci shi Allah subhanahu wata'ala me ya zabar mana da musulunci shine addini domin ya ce inna addini inda Allahil Islam addini abun Allah shine musulunci duk wani abu da za a je gaban Allah da shi matukar ba musulunci bane to ba sunansa addini ba yasa kuskure ne ma malamai suke cewa ka dinga cewa islam religion of islam a sai dai din of islam sauran tarkacin su ne religions amma musulunci addini Allah ya samu sa an fahimta addini addini shine sunan musulunci amma sauran tarkacin ba za ka haɗa christianity ba da buda da waye duka ba su suna irin na musulunci wannan ba kai daidai ba tilka izin ismatun giza wannan rabon bai daidai ba akwai rabon zalunci su abun Allah ba komai bane duk wannan tarkacin da ake musulunci shine tsayayyen addini abokan yasa yake cewa ma wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal min duk wanda ya je wa Allah da wannan musulunci to to Allah ya ce ba zai karba masa ba wa huwa fil akhirati bil khasirin kuma a lahira zai zama cikin tababbun mutane Allah ya tsare to shi musulunci sauƙiƙin addini ne daga sama Allah ta'ala shine shar'anta duk abin da za a yi a musulunci a ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aikinsa isarwa aikinsa bayyanawa aikinsa isar da saƙo an fahimta isar da saƙo shi ne aikin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam inna ma'anta nazir fa zakir fa inna zikira tan fa'ul mu'minin fa zakir inna ma'anta muzakir lasta alaihim bi musaidir illa man tawalla wa kafar fa yu'azzibuhu Allahu al-azab al-akbar ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam bahi da wani magana wanda ba Allah ba ne ya yi wahayinta ko yi ba da doka cikin musulunci isa duk inda Allah ta'ala zai ce manzan Allah ya yi magana sai ce ka isar ka isar mu kuma aka ce mu bi yasa a cikin ƙur'ani Allah ta'ala ke cewa a qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni har in kun ce kuna son Allah to alamar kuna son Allah shine ku bi manzan Allah idan kun bi manzan Allah kuma Allah ce yi hubi bukumullah sai Allah ya so ku kuma muku gafar zunubanku bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine alamar kana addini kuma alamar kana son Allah amma duk soyayyarka da addini da soyayyarka da Allah inda kana sabawa manzan Allah to alama ce ta kai kwata-kwata abinda kake ba sunansa addini ba saboda ka mu gane cewa addini shine abinda Allah ya shar'anta a bisa harshen annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam iya da manya-manyan rukunai guda biyar min dukkaninmu mun sani na farko akwai kalimatul haqq ita ce kalimatul shahada wannan ita ce al-matsalubil awwal inda kulli muslim abinda ake bukata na farko abin kowane musulmi abinda ake bukata shine tsayuwa kan kalmar shahada tsayuwa kan kalmar shahada an bayyanta a tsayu tsayuwa irin tsayuwar mai daka a abin da ya shafi kalmar shahada yasa dukkan manzanni da Allah ya turo a galibiya Qur'ani ya zo da sunayen guda 25 da Allah ya turo su ya ba su risala to kowanne idan ya zo da wannan kalmar yake farawa ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghayr ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghayr ya ku mutane na ku bauta ma wa Allah ba ku da abin bauta idan ba Allah ba kowane annabi to da wannan kalmar ya fara wa mutanansa wa'azi misali manzon farko shine annabi nuhu alaihi salam inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tihum azabun alim qala ya qaumi inni lakum nazirun mubin sai ce ani ibudullah wattaquhu wa ati'u ku bautawa Allah sannan ku ci tsoron Allah sannan ni kuma ku bi ni na nuna muku yadda ake wa Allah bauta an fahimta dukkan mursalai idan ka bi su ɗaya bayan ɗaya har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to da wannan suke farawa yasa ita ce mubudi a musulunci miftahul islam kalimatu shahada hiya miftahul janna hiya kalimatul haqq hiya kalimatul uliya duk wannan surata ita ce kalmar da yau idan kafiri ya furta ta to ya zama musulmi a yau kuma kace kayi jayayya da dokokinta to ka fita daga musulunci an bayyana wannan shi yasa wani malami yake ba mu labari cewa akwai wani bayahudi wanda ya yi zurfi sanin musulunci amma ba musulmi ba ne sai zuwa shirya wa'ansa tambayoyi masu rikitarwa wajen guda goma sha biyu da yi wa wani malamin musulunci Allah cikin hikima sai Allah ya taimaki malamin duk ya amsa mai tambayi da ƙarshe ce ni kuma ina da tambaya ɗaya da zan yi ma ɗaya zan ma sai ya ce kasan Allah ta'ala ya yi aljanna ya ce e ya san Allah ya yi aljanna kuma ya yi wuta sai ci to iya tambayar wannan bihudi me mabudin aljanna ma hi miftahu aljanna me makullin mabudin aljanna mabudin aljanna shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma iya furta wannan kalmar ya zama musulmi ya waiwaya mutane suka ce to ka mai tambaya kuma shi biya ba kamar zaka kuma dan kwaya ɗaya ka saba shi amsa shi kuma in ya faɗa ya san abin da zai faɗa dole dai haka ya furta kalmar kuma wannan yi sanadiyar musulunci sau daga wani ita ce kalmar shahada ya uwa wanda duk kafircin kafir ya furta ta ya yi da dokokin da to ya zama musulmi kalimatul wa ko hiya kalimatul taqwa wa kanu ahqa biha wa ahliha an fahimta a bayan wannan a manzan Allah da ya zo sallallahu alaihi wasallam shekara goma sha uku yayi a garin maka ana fama a yadda da wannan kalmar kawai hi yasa in yace abauta wa Allah shi kadai suke cewa aj'al al-aliyata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab yanzu a ce abin bauta ɗaya ne abin lata abin uzza abin manata Allah ɗaya za a bauta kai wannan abin mamaki ne so suna ganin kamar bautar tayi wa Allah yawa a nasu tunanin shi kuma Allah yadda ya halitta ka fitarin halitta duka ba wanda ya ce shi to haka nan bauta kuma shi kadai za a yi an fahimci wannan to wajibi ne mu jaddada wannan kalmar yan uwa ta zo da dokoki ita kalmar da hana-hana da yawa ta zo wajen a tsaya a bauta wa Allah shi kadai a ƙaura cewa shirka da haɗa Allah da mai tarayya ta kowane irin ɓangare ta zo da yadda da ƙaddara ta zo da haƙuri akan bin Allah ta zo da koyarwa wajen ka haƙura ka yadda akwai ƙaddara da Allah ne bace ga ita imma mai kyau imma mara kyau ta zo da kan cewa akwai abubuwa da yawa da zuciyarka za ta zo kuma Allah baya sa dole ka bari ta zo akwai abubuwan da zuciyarka ba ta so kuma Allah ya ce yana so dole ka yi duka kalmar shahada ta zo da wannan ta zo da kana san abu kuma sai a ce haram ne a musulunci dole ka haƙura ta zo da wani abu ba ka so amma ce musulunci ya ce kai kuma dole ka yi to duk kalmar shahada ta kunshi wannan tsayuwa akan kalmar shahada shine musulunci idan ba kalmar shahada ba musulunci duk abin da zaka yi na sallah da zakka da azumi da sauransu matakar ba tsayuwa kalmar shahada to ba musulunci yasa annabawa duka da suka fara manzon Allah da sallallahu alaihi wasallam akan ta jaddada abin da Allah ta'ala ya tuho da shi shekara 13 a Makka ya koma Madina ya karasa shekara 10 to duk abubuwan da ake bukata musulunci na ayi ayi aure ayi zakka ayi azumi ma ayi haji ayi bashi ayi wa duk a wannan shekara goma a gaba su amma shekara goma sha uku nan akan kalmar shahada kadai ake tafa ma hatta sallah ma ba da samu abin nan yi sosai ba sai da aka dawo garin Madina amma ka ana sallah amma abu yake a koyi ba a kiran sallah ba a juma'a ba a idi duk a garin maka ba yi wannan sai da aka dawo garin Madina musulunci ya ƙara yawa an samu sahabbai da yawa sun musulunta kuma asalin madina dama akwai musulunci tun kafin manzon Allah ya hijira to daga nan aka samu damar yin abubuwa activities na musulunci da sauransu an bayyana wannan abu na biyu shine abin da zamu yi magana a kansa a takeice shine sallah bayan kalmar shahada ba abin da ake bukata a gun musulmi na biyu sai sallah ita ce ibadar da jiki yake aikatawa mafi girma hatta dawafi an fahimta dawafi shine gewaye dakin Allah ko da ake yi an an mutun ya je kasa mai tsarki to bai kai sallah daraja a gun Allah kai sallah a jeji a gumma da ba gari bane ba ba ginan nan masallaci bane kai alwala kai sallah to wannan ibadar da kai ta sallah Allah ya fi son ta akan ka je ka yi dawafi a ɗakin Allah ko ka yi saba da ba babu motsin da jiki zai yi na ɗan adam musulmi ya fi karɓuwa ya fi soyuwa a gun Allah fiye da lokacin musulmi yake sallah an fahimta ita ce a azamul ibadat in dai ibada ce to kowace iri ce bayan sallah take biyu domin irin so da Allah yake wa sallah sai da ya maimaita sallah sallah sallah a ƙur'ani sama da guta mani da shida in ka ɗauko tun daga fatiha har zuwa minal jinnati wan nas Allah ya yi magana sallah a gurabe daban-daban mabambanta juna har sama da gutewa da shida kunga wannan zai nuna muku cewa lalle ilalla Allah iya san sallah sonsa da yake ga sallah shine yake yawan maimaita ta daga an yi tafiya kaɗan sai ku ji maganar sallah daga an yi tafiya kaɗan sai ku ji maganar sallah daga an yi tafiya kaɗan sai ku yi bai mana sallah kuma zai ishe mu a hujja da ƙara bayyana abu a fili yanda ma aka yi sallar tazo har manzan Allah ya karɓo saƙon tezo ya koya wa sahabbai har muka same ta muwa muke a yanzu ga ta murai tarihi ya nuna kan cewa shekara uku ko biyu kafin hijira mala'ika jibril alaihissalam ya zo wa masu Allah sallallahu a garin maka da ya zo sai ya ce Allah ta'ala ya ce ka zo muje Allah yana kiranka manzan Allah ya amsa kiran Allah suka tafi ya zo da wata taguwa da ake ce mata buraka haka abin yake a hadisi wata taguwa ce a ce bainal bagala wal ba'id ita ba doki ba ita ba rakumi ba a wannan tsakanin take dabba ce ta kurfe ku babu irinta ba a yi da dama dama ita kada ya kai ita domin dabba ce ta kurfe ku an ce takun kafarta to iya inda ganin ta yi tsaye ne idan ta ɗau kafarta inda za ta ajiye to iya inda ganin ta yi tsaye ne annan za ta ajiye kafarta in ta ɗau ɗaya ma can za ta ajiye da garin maka nan da nan sai ga manzan Allah da mala'ika ji a baitul maqdis a palestine ta yanzu masallacin baitul maqdis sai ga su abu cikin 'yan sakan kuna kana daga nan kuma suka yi ga cikin masallaci sai Allah ya rufa ce ta yi sama a wannan masallacin dai da yahuda suka mamaye shi a yanzu to a cikinsa manzan Allah da mala'ika jibril suka ta yi suka yi sama yi ne masallaci mai daraja ta uku a musulunci daga masallacin ka'aba na haramin maka sai masallacin manzan Allah sallallahu alaihi garin madina sai kuma masallacin baitul maqdis wannan masallatan uku sune suka halatta manzan Allah ya ce mutun ya halatta yayi guzurin zuwa ziyararsu kuka je masallacin madina kuka je masallacin maka kuka je baitul maqdis amma in ba su ba musulunci bai duka dauda mana zuwa wani masallaci ziyara ba sai su kawai sai dai kuma wani tafiya ta kai ka wani kuka je wani masallaci mai tarihi wannan ba wani abu ne amma ka shirye niyyar zuwa ziyara masallaci uku nan kaɗai aka yi ajinci musu domin farallarsu da kuma ƙimarsu da rinsu daga wannan masallaci sai mala'ika jibril da annabi muhammadu salari suka yi sama suna zuwa sama ta ɗaya sai mala'ika jibril ya kwankwasa kuma tafiya tsakanin nan dandanin ƙasa da mai raye zuwa saman gaske to tafiya ce ta tsawon kilomita a tafiya ce ta tsawon tafiya shekara 500 kuma tafiya kamar tafiyar jirgin sama suke cewa tafiya hawa'iyya tafiyar shekara 500 daga sama zuwa ƙasa amma da yake tafiya ce ta kunfe kuna sai ga su a sama ta farko saka nemi izini sai mala'iku da suke gadin sama suka ce an yi izini ku zo mala'ika jibril ce eh aka ce kai da waye ya ce shi da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da suka ce eh kwarai da gaske in ba kuma ci kar wanda zamu bude kofa san suka yi ga sama ta ɗaya suka wuce ta biyu har zuwa sama ta a kowace sama sama ta ɗaya ta bakwai akwai annabawan da manzon Allah ya yi su sama ta ɗaya annabi adam ta biyu annabi waye annabi yusuf annabi har zuwa sama ta shida annabi musa alaihi salam suka wuce gaba da saman bakwai suka je gunda mala'ikan ma ke cewa ya rasulullah ni in Allah zai bin wa'ayi daga nan da ke tsaya ban taɓa yin gaba ba amma kai Allah ya ce kai gaba mazan Allah ya je gunda ba wani wanda ya ce ko mala'ika jibril bai je gunda mazan Allah ya je ba sallallahu alaihi wasallam da ya je Allah ta'ala ya ba shi sakon sallah ya ce ya zo su yi sallah da shi da al'ummarsa farkon ba da sallah sallah hamsin aka ce daga asuba zuwa isha sallah hamsin haka Allah ya ce a zo a yi maza Allah ya karɓo wannan saƙoyi ta uku da ya zo wajen annabi musa alaihi salam ya sama ta shida sai ya ce ne ubangijin ke baka saƙo sai ce ai ubangiji ya ce muje mi sallah hamsin da ni da al'ummata sai annabi musa ya ce a'a goma ka roƙi ubangijin ke sassauta isa ala rabbaka takfifa ka ka roƙi Allah ya sassauta domin al'ummarka ba za ta yi sai annabi Musa yake cewa domin ni an jarrabe ni da zama cikin mutane kafin zuwa ina da working experience na zama da mutane kafin annabi Muhammadu bai girman kai ba sallallahu alaihi wasallam sai koma yace ubangiji na zo a rage Allah ya rage biyar ta zama 45 ya sake dawowa yace ya yace a rage biyar sai koma dai a rage manzan Allah bai gushe ba tsakanin mala'ika jibril da zuwa wajen a tsakanin annabi musa da zuwa wajen Allah sai da sallah ta dawo kwaye biyar duk zuwan da zai yi sai ubangiji ce a rage duk zuwan da zai da sallan ma ta zama kwaya biyar din da ya dawo wajen annabi musa sai annabi musa ce koma dai ka ce a rage sai ce kuma wallahi yanzu kunya nake ji na ji a rage na ji a rage saboda ka yanzu dai na kunya nake ji zan koma dai na je mi wannan da al'umma annabi muhammadu salari suka sauko ƙasa duk kafin bayan an ce bayan magari ba ne kafin kafin dare ya raba biyu suka yi wani abin suka dawo suka dawo mazan allah mala'ika jibirai ko har gidansa a garin maka ya koma cikin an gaba da safe da asuba sai maza allah ke ba da labari cewa ai cikin daren jiya ga abin da ya kuma sun je baitul maqdis daga nan sun je har sama makwai lokacin quraisha suka ce a'a wannan labari ai ko babban aminin naka ma ba zai da wannan labari ba hin sai na abubakar radiyallahu anhu ai ko shi ka faɗa wa wallahi wannan ne ba zai da ba can sun hada da sai na abubakar sai suke cewa ka ji abin da mutumin ka yake cewa sai yake cewa me yace sai yake cewa wai da daddare fa jiya fa bayan sallar isha fa wai sun je baitul maqdis daga nan wai sun je har sama ta bakwai sun dawo sai yake cewa shi annabi muhammad shine ya faɗi wannan maganar suka ce eh shi ya faɗa yace ai da ya faɗa abin da yafi wannan mawala na yadda daga na kasa masa as-siddiq mai yawan gaskiya sai suka ce ai sai sun yi wa manzon Allah tambayoyi ba su yadda ba da garin maka akwai masanan hanya har zuwa baitul maqdis inda ya je to za a mai tambaya a hanya da Allah ta'ala ya so ya kunyata su sai aka dauko taswira tun da garin maka har baitul maqdis aka saka ban majigi aka ajiye wa manzon Allah gaban sa iya gani duk abin da suka tambaye shi ga daidai kun ga daidai kun har zuwa baitul maqdis to a takeice wannan ita ce sallah ga yanda ta zo yasa malamai suke cewa idan ka duba yanda sallah ta zo to ba wata ibada da ta zo da irin wannan yanayin duk abin da Allah yake so a yi masa to zai aiko mala'ika jibril ne samu manzon Allah a garin Makka ko a garin Madina ya faɗa masa Allah yana so ayi kaza ko Allah baya so ayi kaza amma da aka tashi magana sallah sai da aka zo aka tafi da manzon Allah har can har gaba da saman bakwai amma maganar zakka maganar azumi maganar hajji maganar auratayya maganar wane ne duk manzon Allah iya zaune ko a gare mu ko a gare Madina sai ya ce ga sako Allah ya ce ayi kaza Allah ya ce kada ayi kaza wannan kadai malamai suka ce ya isa ya nuna mana kan cewa ita sallah daban take a cikin ibada daban take daban take yasa manzon Allah yake cewa awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati as-salah farkon abin da za a fara bincika a aikin mutum bayan ya mutu shine sallah farko kenan in sallah ta zo daidai to babu shakka al'amura sun daidaita in kuma sallah ta zo da matsala ba fata ake ba ba wani abin da zai gyara sallah yasa suke cewa ita sallah tamkar ruwa ce duk abin da ya ɓaci ruwa iya gyara shi ka shafa najasa kayanka wata kazanta wani datti daga an sa ruwa za a wanke shi kenan amma idan ruwa ya ɓaci ba abin da zai gyara shi sai dai azumi da shi to sallah tana shiga ta gyara ma azumi ta gyara ma zakka ta gyara ma aikin haji ta gyara ma mu'amala da iyalinka ta gyara ma kaza ta gyara ma kaza in dai ta inganta amma in sallah ta gurgunce kuma ba abin da zai gyara ta babu yasa ita ce farkon abin da za a bincike ka idan kiyama ta idan ta zo daidai fa lillahi alhamd to ana sa ran komai Allah zai gyara shi idan ta zo a gurgunce to babu shakka ba abin da zai gyara ta wannan kadai ya isa ya samu nutsu mu gane me ake nufi da sallah ya ake yinta me dokokinta me qabli da ba'dinata me ake nema gare mu gaban ita ita wannan sallah kamar yadda ma'aikin Allah yake faɗa sallallahu alaihi wasallama a Allah ne da kansa yake cewa duk mutanen da suke yin sallah da gaske to hatta abubuwan da suke wa Allah ba daidai ba na saɓon Allah da zunubi to wannan sallar za ta zama sanadiyar su tuba su daidai utulu ma uhi ilayka min alkitabi wa aqimi sala inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar in dai ka tsaya kana sallah da gaske to ita sallar za ta gyara ma rayuwarka duk abin da kake na saɓon Allah da ba daidai ba sallar za ta hana haka akwai wani bawan Allah ya zo ya samu imamu shafi'i Muhammad bin Idris Allah ta'ala ya masa rahama ya kama koke cewa iya da wani yaro ɗansa ya baya jin magana yaron ya zama ta ƙadari ya kawo imamu shafi'i fatawa ya zai yi sai ta shawarar da zan yi ma wannan yaro naka ka dinga jansa a jiki man tuman kuna yin sallah da shi ka fara gwada wannan kuyi sati biyu sai ka zo kuma ka same ni ya karbi shawarar imamu shafi duk lokacin da zai taho masallaci wannan yaron iya hannunsa haka sai da suka har tsawon sati biyu suna wannan to cikin hikimar Allah kafin sati biyu ma ta cika sai Allah ya gyara yara duk abin da yake yi wanda uban ya kai koki gare shi sai Allah ta'ala ya sa sanadiyar sallah ya dina shi ya zama mutumin kirki abin sha'awa domin ka'idar inna salata tanha an lifasha'i wani ita sallah tana hana alfashe tana hana munkari yasa duk wanda ake bawa sallah muhimmanci da kulawa ana yin ta cikin jami'i da ilimi to ko da an yi niyyar saban Allah a gun ba zai samu gun zama ko da an yi niyyar bude muku wani gidan shashanci ko an su fitinannun yara in dai akwai gun da ake sallah da gaske ba sallah ta al'ada ba to babu shakka sai Allah ya koro wannan fitanar domin ka'idar Allah ta'ala baya bari wanda suke yin sallah da gaske baya barin wani alfasha ko munkari zai sani su ana fahimtar wannan da kyau ko ita kuma sallar nan ya yan uwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallah hamsin da aka bayar da farko mu yi ake rage mana biyar biyar har ta dawo guda biyar to idan kai wannan salloli guda biyar daga dare zuwa yini to ladan sallah hamsin din za a baka domin faralla ta Allah kuma da albarka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan kai sallan asuba to tamkar sallar goma kai idan kai sallan azhar tamkar sallar goma kai wannan hamsin din rubutacciya to ladanta kullun za a baka rayuwa kuma ita wannan sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da yi sallan asuba ya ɗau wannan awoyin guda shida zuwa ƙasa da haka har azahar ta yi to duk kusa kurai ƙananun zunubai to wannan sallar da za ka yi ta azahar ta share abin da kai daga asuma zuwa azahar idan kai sallan la'asar ita kuma ta share ƙananun zunubai wanda aka yi daga asar zuwa la'asar haka la'asar zuwa magarib haka magarib zuwa isha haka isha zuwa asuma yasa duk masallaci to a kullum kone zunubinsa yake tunda kai ba mala'ika ba ne kai ba annabi ba ne za ka iya zunubi musamman ƙananan-ƙananan zunubai to duk wannan ƙananan-ƙananan zunuban to salloli da muke tsakanin wannan da wannan tsakanin wannan da wannan duk suna share su har mazan Allah ya ba da wani misali cikin hadisin ibn hajar al-asqalani cikin littafin sabulugul maram min adatul ahkam yake cewa yanzu misali zan tambaye ku sahabbai mutum ne a bayan gidansa akwai kogi ko mu ce korama irin gunda ake tara ruwan nan wanda kullun zai je yi wanka mazala ce kullun sanadiyar iya da wadatar ruwa zai wanka guda biyar kullun iya da wadatar ruwa ba da matsalar ya ce akwai abin da zai ragu na datti a jikinsa yake tambayarsa hal baƙila homin darne shin shi wannan mutum da yake wanka sau biyar za a ga wani datti a jikinsa sai sabai suka ce la ya rasu da a duk mutumin da yake wanka sau biyar a kullum da wahala a samu datti a jikinsa ta ce haka za a salawatul khams haka nan misalin sallolin nan guda biyar suke duk mutumin da yake salloli guda biyar din nan to kamar iya wanki ƙananun zurbansa ne daga wannan sallar zuwa wannan sallar daga wannan sallar zuwa wannan sallar yasa duk mai sallah ingantacciya to babu shakka ba zai mutu da zunubi ba ba zai mutu da zunubin da zai masa matsala ba an bayyanta wannan da ke ku saboda ka yin sallah a al'amari ne wanda yake da girman gaske wanda bayanai akan farlon sallah suna da yawa daga cikin annabawa ba annabi muhammad ne kadai fara sallah a galibi annabawa ma duka an umarci da sallah annabi isma'il alaihi salam Allah ya ce wa zukur fil kitabi Isma'il innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlihi bis salati waz zakati wa kana inda rabbih mardiyya ya umarta iyalansa da yin sallah da bada zakka kuma yarjejen Allah ne annabi Isa alaihi salam yake cewa qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya shi ma annabi isa ce iya yin sallah duk annabawa suna yin sallah an bai jannan saboda ka sallah ita ce azamul ibada ta yan uwa amma sai a dai inda matsalar take yaya ake yin sallar a shari'ance ha kawai za mu zo mu yi sallah kamar ra'aitar nas yanda ake shigowa masallaci ko rudududu ayi ayi ayi a fita haka shine sallah to babu shakka in dai haka fahimci salaba haka take domin a nuna wa musulmi da sallah take annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam allah ya masa kwakwalar da duk abin da allah yake zo iya ɗauki ta a lokacin bayan takaitaccen tarihin da na baku ya je har gaba da saman bakwai an ba shi saƙon sallah ya dawo duk da wannan sai da mala'ika jibril alaihi salam ya biyo shi a gari maka ya zo gunda yake sallah ya shiga gabansa ya mai sallah practically tun da kabbaran harama har zuwa zaman tahiya har sallama sai da mala'ika yayi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an koya masa a karance aka zo aka yi abin aikace gani shi ma ya shiga gaban sahabbansa yayi sallah kamar yadda mala'ika Jibril yayi an fahimta suna kallon shi da ya gama ya sallama sai juyoyi fesin nasu yake cewa sallu kamar ra'aitu muni usalli ku yi sallah kamar yanda ga ina yin sallah an fahimta ku yi sallah kamar yanda ne muku sallah to ka san yanda manzon Allah yayi sallah sallallahu alaihi wasallama dole sai ta hanyar ilimi za a ga domin mu rayuwar mu mu zauna da shi an fahimta amma Allah ya mana arziki ilimi iyana akwai ilimi ingantacce tsararre daga Allah tun daga rayuwar manzon Allah har yanzu akwai ilimi na nan mu kuma inda gizo yake sakan ba ma san karatu mun bai da musuluncin adatin haka kamar ra'aitan nas to wannan matsala ce matsala ce matsala ce idan ba mu gyara wannan matsala ba mutum zai mamaki a lahira za ka yi mamakin kaje da sallah da komai kuma abun Allah ba ibada kaje da shi ba domin Allah bai yadda abauta mai da jahilci bai yadda ba yasa ya aiko manzon Allah ya sako da alqur'ani yasa ko manzon Allah ya samu magada tun daga sahabbai har zuwa tabi'ai har zuwa kan al'ummar musulmai Allah bai yadda abauta mai da jahilci wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi sallah a masallacin sa sai ya koma gefe dama al'adar sa iya koma gefe dan zauna ya gama azkar ɗansa kafin ya tashi ko wani abu ya faru to iya zaune sai ga wani bawan Allah bai samu jami'i bai shigo masallaci da ya shigo masallaci manzo Allah yana kallon shi yayi kabbaran harama yayi sallah sab ya gama iya abin da zai yi sai zai ce assalamu alayka ya rasulullah yayi wa manzo Allah sallam sai manzo Allah ce wa alaykum assalam irji fa salli fa innaka lam tusalli manzo Allah ya amsa mai sallama shi ka koma ka sake sallah abin da kai ba sallah ba wannan bawan Allah ya je ya sake wata sallah da ya zo ya sake wa mazan Allah sallama ya amsa ce koma dai sallaka ba ta yi ba sai da ya sau uku mazan Allah ce sallaka ba ta yi ba da ya ce mazan Allah wala iya ilimi na kina amma koya min ya zan yi daga nan mazan Allah ce to tun da kabbaran harama idan kai kabbaran harama ka nutsu ka kalli alƙibla kai kabbaran harama ka ɗaga hannu ka yi wane ne duk mazan Allah ya koya masa matsalar da ta samu wannan bawan Allah wanda har shi malam imamu nasiruddin albani ya littafi su kusa akan wannan hadisin ba a tuhume shi akan bai iya karatun fatiha ba ba a tuhume shi akan bai iya karatun alkur'ani ba ko bai iya tahiya ba ko a'a matsalar da malamai suka ce ya samu shine baya nutsuwa a sallar idan yayi ruku'i a gurguji zai dauko idan yayi sujada haka baya samun nutsuwa a wannan arkanus salat shine matsalar da manzon Allah ya gano yace ban sallarsa ba ta yi ba amma ba iya tuhuma sa wajen karatun Fatiha ba ko iya alwala a duk ba wannan bane to idan ka dau wannan mas'alar da manzon Allah ya rushe sallar wancan bawan Allah ka dauke ta ka sata a cikin mu a yanzu kai ma da kanka an baka alƙalami da takarda mutane da yawa zaka yi musalla in an baka makin sikim ka rike ga yanda manzon Allah ya salla an baka to wani zai salla ya sai sallarsa wallahi da yawa sai sun ci zero domin a galibiya sallar a al'ada mawakwita mun ga ana yi ne kumki haɗarin shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ga wani mutumi shi ma iya irin wannan sallar ya daga goshi ya sauke ya yi rukui a gurguje dai haka sai ki ce laumitta ala haza lamitta ala ghairi milla maza da ce wallahi da ka mutu kana irin wannan sallar to da abun Allah kai ba musulmi bane mazan Allah ya faɗa wa nan bawan Allah irin wannan sallar da kake gubgub din nan ka mutu a ka baka tuba ka daina ba to agun Allah kai ba musulmi zaka tashi amma a yau ka duba inda sallah take shan wahala a gun mutane musamman a ce yau mutum ya samu a biyu da liman zai cika a biyu ko ya zo an yi sallama zai sallah shi kadai nan zaka yi mamaki ko zai yi nafila sai ka ɗauka wani abu ma kamar wasa yake kamar wasa yake kuma ita wannan sallah hatta lokacin da ake yaƙi ba ana yaƙi a kashe musulmi su kashe in sun samu dama amma a wannan lokacin ma Allah bai ci ku aje sallah a wannan lokacin ma an ci ku tsaye da sallah kuma ku je to wani dalili ne zai sa a yanzu ka yin sallah cikin jami'i wani dalili ne me zaka faɗa wa Allah tun da dai ana yaƙi dai ana kashe mutane ba a ce kowa individual kowa ya sallarsa ba za ka ce kwaɗo ku yi sallah wai za kun tafiyin fa a kamta da musala falta kuma ta'ifatu minhu ma'a wal yaqulu hizrahum wa aslihatuh ha koyawa da manzon Allah zai raba bataliyar biyu wa an su tsaya su fesa din abokan gaba wa an suna sallah da shi idan yayi raka'a ɗaya da su iya tsaye sai su cika ɗaya da kansu su zauna su yi tahiyya su yi sallama su tafi waɗancan su zo su bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya karasa ɗaya da su ya zauna ya jira su su ƙaro ɗaya da kansu ya tafiya musu sallama haka ake tun da har aka ce a yi sallah a wannan yanayin to kai ka duba uzurin da yake hana ka samu sallar jam'i daga asuba azhar la'asar maghrib isha'i ka ɗau uzurinka da ya hana ka samun jam'i ka ɗora shi a faifai ka duba kai kwatanta shi da wannan uzurin abin da zai nuna mana wannan hallau ku duba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dab da ajalinsa an ce bibi kwana biyu ba ko uku bai ma iya tafiya da kafarsa zai dafa sai na Aliyu da su Abbas da sauran sahabbai he daddafa sai ta musallaci domin ya nuna ma kan cewa ba karamar jinya bace za ta hana ka ce za ta hana ka zuwa musallaci kai sallah ba karamar jinya bace saboda wannan duka suna nuna mana da manzan Allah da sabai suka rike sallar ruku mai muhimmanci amma yanzu abin takeici abin da zai baka mamaki wani ihu fa ake ihun kallon wani shugaba ko dan siyasa wani ihun sai hana zai samu sallar ajin wani kuma kallon bala ake ana ihun kallon bala ko a sikirin ko a ido biyu wannan kallon bala sai ya hana ya zo ya samu sallar kuma haɗarin shi ne akwai sahabbai sama da mutum bakwai daga ciki akwai abdullahi ɗan umar akwai abdullahi ɗan abbas akwai abu huraira akwai abdullahi bin mas'ud akwai mu'adh bin jabal akwai anas ɗan malik duk wannan sun yi magana duk magana su ta dunkule a magana guda ɗaya sun ci duk mutumin da iyanan da rayuwarsa da lafiyarsa aka kira sallah aka ba da intabal na zuwan liman minti goma ne ko ƙasa da aka yadda ake a kowane masallaci liman ya zo aka tada kabbaran harama aka yi sallah shi iya can iya wani uzurinsa wanda shari'a ba ta san shi ba har aka yi sallama bai zo ya yi sallama sai bayan an yi sallama ya zo daga baya zai yi sallarsa daban to sun yi magana duk sun ce ko da ya yi sallar Allah ba ya so ko da ya yi Allah ba zai karɓa ba domin ƙa'idar inna salata kanar alalin mu'minin kitaban mawuta domin ita sallah a gumi imani kitaban wajiban mawuta ai mu'akkatan wani wajibi ne mai lokaci sallah tana kamfar da lokaci ne lokacin nan kuma Allah ne yasa da kansa ba kowa ba ne yasa sallolin nan guda biyar duka Allah ne yasa musu lokaci da kansa aqimi salata lidluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr inda qur'an al-fajr kana mashhuda duk wannan aya cikin suratul isra ta yi bayani kan lokutan sallah gaba daya aqimi salata lidluki shamsi ay li zawali lokacin da sallah ta yi zawali shine magana sallar azhar al-asr ila ga sakin layin aka samu magaribi isha'i aka cewa ƙor'an alfajir sai aka yi magana sallan asuba daban domin ita sallan asuba ta mala'iku suna zuwa a yi sallan da su an fahimta wannan shi ne irin yadda allah ta'ala ya tsayarwa da sallah lokaci da kanta ba kai za ka sa wa sallah lokaci ba allah ne ya sa kuma dole iya buƙatar ka a wannan lokacin za ka yi sallah ba a lokacin da gada ba ba a yadda ba in ka ce he lokacin da ka ga dama to dokar ka za ta ci karo dokar Allah kenan kuma ya ce wa ma karqatul jinna wal insa illa li abu halittar ma dan mu bauta masa halicci ba dan mu zo mu sharholi a duniya ba saboda ka mu gane wannan abu na gaba ita wannan sallah da muke guda biyar din nan daga asuba zuwa isha'i to su ne abokan zaman ka lafiya cikin gabarinka ka san dai in ka mutu kai kadai za a binne ka ba abun da za a hada ka da shi ko da duk duniyan nan dukiyar ka ce ko da duk duniyan nan kowa dan uwanka ne wallahi su matalai kai kadai za a binne ka kama bada'akum ta'udun kamar yadda Allah ya kage halittar kowa ya zo shi kadai ka zo koma ga Allah kowa shi kadai wala qad ji'tuna furada kama khalaqnakum awwala marra za ku zo mun ɗaya bayan ɗaya kamar da na halice ku da farko ji Allah haka kowa za a je a tona rami shi kaɗai a sa shi a ciki a binne shi kuma zan Allah ya tabbatar cewa ana binne kaɗin nan hatta takun waɗanda suka binne ki sai kaji takun dawo su gida a zaunar da kai a dinga ma tambayoyi kowa haka za a yi masa in dai ka yi kuskure ka balaga gaban ka mutu to magana ta kare haka ne mana in dai ka yadda ka balaga kafin ka mutu to wannan tambayar tana nan in kuma Allah ya taimake ka baka balaga ka mutu shi wannan wannan ba wani abu wannan amma in dai kai kuskuren balaga har ka tare iyali kafin ka mutu to wannan tambayoyin wallahi suna nan compulsory ne suna nan sai an mun sai an ma domin nasi ya riga ya tabbatar da su to abin da zai taimake ka ya zaunar da kai lafiya a kabari wallahi ka tsaya ka inganta salolinka guda biyar an ce suna zama to al'ani su tufi kabar idan asuba ta yi to sallar asuba za ta zo yadda ka bar baccinka ka tashi ka je ka yi ta a nutse da kyakkyawan siffa da kamala to za ta zama cikin kyakkyawan siffa da kamala ta zauna da kai a kabari ku dinga taɗi tana ɗebe makewa har lokacin da azahar za ta yi ita ma azhar za ta zo ma cikin kyakkyawar suffa idan ka yi ta da gaske a duniya in kasuwa kake ka bari ka tafi kai sallah a jami'i in ofis ne ka kulle ka je kai sallah a jami'i in ma wata harkowa ta duk ka bari dai an ce Allahu akbar ka amsa kiran Allah ka je kai sallah daga baya zo ka ma harkokin naka in dai ka ba wa sallah wannan muhimmancin kuma ka yi ta da ilimi to za ta zo ma a suffa mai kyau a kabari ta ga hira haka la'asar haka maghrib haka isha'i amma in ka yi ta a dabalbale ka yi ta a harkutsai to wala a harkutsan za ta zo mutum ya buga nan ya ji ƙasa ta tare zai gudu ya buga nan ya ji ƙasa ta tare ba inda zai kuma dole ta zo ta zama abun tsoro da bala'i ta tare da kai kuma don baka inganta ta a duniya ba su saboda sallah tana da alaƙa da zaman ka lafiya a kabari tun kafin aje lahira tun kafin a tada alkiyama tana da alaƙa zaman ka lafiya a kabari to da mu kula da wannan ibada da sallah ya uwa mu kula mu yi ta da inganci kamar yadda manzon Allah ya koyar sallallahu alaihi wasallam a gurguje akwai wa'ansu mawadi'ul kafa warabin da a galibiya muna samun kusakurai a cikinsu a sallah a galibiyar majority na muna samun kusakurai na farko kansa ya ma ake tafa masallacinta daga gidanka ne daga wajen hirarka ne daga ofisinka ne daga gonanka ne za ka taho masallaci ya aiki manzan Allah ta tahowarka masallaci ya ce ka taho cikin nutsuwa da kamala fa'atuha bil waqara was sakina duk abin da kake inda kai alwala zuwa sallah to manzan Allah ya ce ka nutsu ka taho cikin nutsuwa da takatsatsan ka taho masallaci to shi ma wannan kuskure ne da yawan muna aikata wani a guje ma zai taho masallacin a guje ba in ya zo kofar masallacin ma kamar zai shigo a daka domin iya gudu wai zai samu iya iya kwaɗan ya samu wata raka kana ɗago daga ruku'i bai zo ba to kana ina ana an kira sallah an baka lokaci yayi kuma sallar nan lokaci gari ta yi wani a guje zai taho kaga wannan kuskure ne mai girma da muke aikatawa ko wani ya taho iya ta surutu ka taho akwai addu'a ko zikirin da manzon Allah ya koya daga tahowarka daga inda kai alwala kafin ka zo inda za ka yi sallah Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basri wa an yamini wa an shimali wa fawqi fi qalbi dukka dinga cewa Allah kaman haske haguna dama na zuciya ta gani na jina kana roƙon Allah haske haka manzon Allah ya ce idan ka zo shiga masallaci ka sa ƙafanka da dama ka yi wa manzan Allah salati sannan ka ce Allah ma a fatali abuwa ba rahmatik duk wanda zai duk gaggawar ka kai wannan ƙafarka ta dama ta fara shiga ka yi wa manzan Allah salati sannan ka ce Allah ma a fatali abuwa ba rahmatik Allah buɗe mu ƙofan rahamarka idan ka kammala za ka fita kuma ka yi wa manzan Allah salati ka ce Allah ma a fatali abuwa ba fadlik ya Allah zan fita ka buɗe mu ƙofa farallanka ya Allah in kasuwa za ka je in ofis ne in gona ne dukkanan neman Allah farala kuma to wannan da yawan ba mai ba mu san ya ake gwa masallaci ba ba mu san kuma ake fita ba wannan kuskure ne abu na biyu da da yawan mu muna aikata kuskure game da sallah shine kansa wada ul yumna ala yusra daukan hannun hagu a dora shi akan nadama a kirji to da yawan mu nan ma ba mu san ya yake kaga ana yi ne kawai kana yi to shi wata ulim na alal yusra ya zo da sifa guda biyu kamar yadda hadisi suka tabbatar akwai abin da ake ce masa qabdu akwai wad'u qabdu shine ka damki nan hannunka na hagu hannunka na dama ya kama madaurar agogonka na hannun hagu shine qabdu qabdu shine damkar abu ai sama qabbadnahu ilayna qabdan yasira a ka riƙi nan ɗin ka riƙe shi sannan sai ka ɗora a kan ƙirji ka riƙe shi haka sai ka ɗora su a kan ƙirji gaba ɗaya shi ne siffa ta farko da mazan Allah ya koya siffa ta biyu ta wadu'u wannan tafin naka na dama sai ka kifa shi a kan bayan hannunka na hagu sai ka ɗora shi a ƙirji haka ko ka yi na riƙewar ya inganta ko ka yi na ɗorawar ya inganta amma duka kuma a ƙirji ake yi ba a ciki ba ba a wuya ba kasan wa'ansu yan gayin haraka aiki haka ba za ka ana yi ba ya saka za ka wahala da kanka ba wanda ya saka wannan wani kuma a ciki za ka ga yasa wani a ina ne a kirji ake dora kirji in wada ukai haka a kirji in kaba da kai haka a kirji an fahimta wani kuma za ka haka zai yi ma kawai ya rike nan ya rike nan ya haka kawai kamar dan dambe to a galabiya in kaga mutane suna wannan to kamar ra'ayatan nasu ne gaskiya ba je an koyi wannan a karanci agun malamai ba so daga wannan kuskure ne da yawa iya yaduwa a cikin masallatanmu sai mu kokari mu gyara abu na gaba a akwai abin da ake cewa du'aul istiftah wanda manzon Allah ya koyar da kansa idan kai kabbaran harama kafin ka fara karatu da su fatiha manzala ya kai da wani zikiri da yake aƙalla sun zo da nau'o'i da yawa amma akwai subhanaka allahumma bi amdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ko subhanaka allahumma wa bihamdika wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk an fahimta to ko wannan ko wannan suna da sigogi da yawa to duk wanda kai ya inganta manzon Allah ya koya in kai kabbaran harama kafin ka fara karatu ana wannan ana ce ma du'aul istiftah fi salat manzon Allah ya koyar da wannan hadisi masu yawa abu na uku ko na hudu shi kansa yadda ake karatun fatiha din yana da kyau yadda malamai suka ce duk kasalancinka ya kamata ka san ma'anonin da fatiha ta kunsa tunda fatiha nan gaba ɗayanta larabci ce kai gumba ba larabe ba ne hatta laraba ma suna zuwa wajen mazan Allah ya musu bayani an fahimta alal aƙalli dai wannan ayoyi guda bakwai ɗin na fatiha alal aƙalli ka san meye ma'anoninsu da hausa wannan abu ne mai kyau zai ƙara ma nutsuwa a lokacin da kake sallah ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun haka suka ce wasu malaman sun ce har sai ka san abin da kake faɗa dai da kanciya sallar ta zo game da maganar giya a lokacin da ba haramta ta gaba ɗaya ba akan wannan maganar ta zo amma ƴan zahiriya sun ce wajibi ne duk abin da ka karanta a sallah ka san ma'anarsa haka suka ce hatta ta'lamu ma taqulun ka san meye ma'anonin fatiha alal aqal godiya ga Allah da ya ba masa da jinjina da neman taimako duk dai wannan iya da kyau zai ƙara ma nutsuwa wajen abin da kake karantawa kasa a matsala ta biyar da da yawan muke samu cikin sallah shine kansa ruku'i ya yake ruku'i ko an zuwa ga sun yi doro haka sosai wa'an sun durkusa sosai wa'an su za ga sun ɗan shafa gwiwarsu haka to duk yadda manzan Allah ya koyar ba haka ba an tsara so duk mutumin da zai ruku ya sallah ya daidaita bayansa kada ya yi ƙaunsu ya yi kamar baka kuma karka yi ƙasa da shi ka lankwasa sannan hannunka ka buɗe su duka ka kama gwiwonka da su ba shafawa ke ba damƙa za ka yi da hannunka ka riƙe gwiwoyinka sosai da yawa in ana ruku za ga bambanci da yawa wani ya yi kaza wani ya yi kaza kuma duka ba wai koya aka yi ba gani aka yi a dai abu na gaba na shida babbar matsala ma mafi zama matsala shi ne da muke sahunmu sahu ba ya daidaita hatta masallatan ahalu suna da yawa kuma sahun nan mazala ya yi magana mai kaushi a kansa ya ce ku daidaita sahunku ba idan kun daidaita sahunku to allah zai haɗa zukatanku ya zamto zukatanku suna da alƙibla guda ɗaya amma idan sahunku ba ya daidaituwa to da wahala zukatan su kwato zukatan ku tsada ba daya wala taktalifu fa takrifa qulubu in sawun ku iya sabawa to zukatan ku ba za su hadu ba kuna sallah kidar ku dai a masallaci bai ba mu ku dai komai daya amma ba ku dadin kai wannan bini ba sallah ya masa rahama dai daga cikin malaman Saudiya ya rubuta wani rubutu akan wannan matsalar yace iya ganin bambance bambancen da ake samu a gidan musulunci aqida daya komai daya amma a samu raban-raban kai ya ce akwai matsalar rai haɗa sahu inda manzan Allah ya ce in dai sahunku baya daidaita to zukatanku ba za su haɗa gudu kuma sahun nan manzan Allah da kansa ya koyi da yake amma an ka zo cikin wani masallaci za ka yi mamaki wani akan a haɗa sahun ya koma gefe ya ji ba za a haɗa sahun shi ya janye kuma an ce sahabban manzan Allah sallallahu in sun haɗa sahu ba ka isa ka ture mutum ɗaya ba sai ka ture su gaba ɗaya domin yadda jikinsu yake haɗuwa da juna idan suna da su digadigansu nan ya haɗu nan dantsansu ya haɗu a guda da su sosai suke haɗu a sau amma wani yadda ka san wutar nefa ya yi makala haka negative da positive ko ɗan ƙurinsa can zai makala da na wani haka ba haka ake ba da nan ɗin ƙafarka nan ake so da ɗan uwanka su haɗu to shi ne sahu zai haɗu nan ka faɗarka ta da ɗan uwanka ta kai ta kawo manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam idan an tada ikama ba iya gaba zai tada sallah sai fito sai duba duk ya fasa ɗaya bayan ɗaya in ya ga kuskure ya jiki hannun zai gyara kai matsonan kai matsonan gyara in magana ba za ta yi ba har zuwa yake ke sabi da kansa ya dawo kai ya haɗa sahun masallacin duka sannan sai kuma gaba an tada ikama ba ko kuma ya ce wane duba min sahunku ya yake wane kai ma haka a sahunku duba min ya yake haka manzan Allah ya haka sai na abubakar haka umar haka usman duk sun jaddada wannan domin suna ji abin da manzan Allah ke faɗa game da su suna ji amma da yawa sahun mu iya zama abin tausayi a masallatan mu gaskiya sahun za a kawai gashi nan dai kuma iya abin da ya ga dama saboda ka cikar sallah tana da alaka da daidai da sahu abu na gaba na bakwai a gurguje ya ake tasbihi a cikin ruku'i tasbihin cikin ruku'i ya zo da sigogi da yawa wanda aka fi saba subhana rabbil azim wa bihamdi ala al-aqalli duk gaggawarka karka yi kasa da guda uku amma liman an bashi dama yi sama da bakwai kamar da malam usman ne faɗa wanda zai biya mamunsa dama akalla sai uku zuwa wajibin limamai ne su gane cewa masu bin su a baya suna da haƙƙi karka ce kai liman uku za ka yi kafin kai ukun to mamunka wani mako biyu bai yi ba kai ka ƙara akan uku maliman gana jigo yawa ka ƙara a kan uku domin ka ba mamanka dama su fiye da uku amma duk gaggawa ba a so ka yi tasbi ƙasar guda uku ba a so abu na gaba idan an ɗago daga turku'i sami allahu liman hamida rabbana lakal hamdu ko allahumma rabbana wa lakal hamdu hamdan kasiran ɗayyiban mubarakan fi alal aƙalli kenan idan ka ce sami allahu liman hamida ka ɗago liman kenan mamu kuma zai dago da rabbana lakal hamd iya dagowa iya fada idan ka daidaito a tsaye bayan ka dago zaka ce hamdan katsiran tayyiban barakat in ka ga dama zaka iya ƙara da mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma ta min shay'in ba'd duk wanda yazo tasbihi ba'da ba'da ruku bayan ka dago daga ruku yana tasbihi an fahimta kuma ba daga ɗaguwa daga ruku yake tafiya sujada ba a sai ka tsaya kawon nutso a tsayanta hatta taɓama inna ƙa'imin idan ka ɗago daga ruku ba daga ɗagowa za ka tafi ba a sai ka tsaya ka yi wannan tasbihan kawon nutso a tsaye sannan kuma ka nabatu sujada ita ma sujada ana samun matsala wa'an suna shimfiɗa hannayensu haka sai shimfiɗa zira'insu a ƙasa ba haka ake ba dafewa ake nan tafin ka ya taba kasa nan ma ya taba kasa ka dogara a kansu ba zirai ake shimfiɗawa kasa ko ba haɗe hannaye ake a jikin buɗawa ake an fahimta kuma shi hannu iya da matsayi wajen guda biyu ko ko dai saitin kunnuwanka ko kuma ka daidaita hannun goshinka iya tsake su an fahimta ko ka daidaita ɗan yatsun hannunka goshinka iya tsakiyarsu ko ka yi baya da su goshinka iya gaba duk ya zo a hadisi wanda ya inganta an fahimci wannan to sujada ita ma tana da batu da yawa amma abin da muke ban su a gurgurdi lokaci ya kusancin mana a sanyin da ake yin sujada domin sujada da ruku'i kusan qur'ani ma iya ibara game da sallah da su a ruku'u wa sujud abu na gaba kuskure na takwas akwai tasbihin da ake yi bayan ɗaguwa daga sujada kafin a tafi sujada ta biyu idan ka ɗauka daga sujada ta farko za ka zauna alal aƙalla ka ce rabbi gafirli rabbi gafirli tasbihin da ake ba'ada sujudil awwal qabla sujudil sadiya wa rabbi gafirli wa rahamni wa afini wa afu anni wa jibrni warzuqni ko ka takaito rabbi gafirli rabbi gafirli yayi amma shi ma dewa ba ma'aikata wani iya ɗaguwa daga sujadan kamar tsabirin sa ake zai kuma ta wannan kuskure ne kan nutsu man zala ce har kowane kashi ya koma inda yake a zaune sannan kuma ka koma su da biyu a kaki abu na tara zama ya ake tahiya zama kala biyu ne akwai zaman da ake na iftirashi na sujjada ta farko abin tahiya ta farko akwai kuma zaman tarabbu iho idan ake a tahiya ta ƙarshe shi ma duk malamai suna bayani a kanci yasa malamin fikihu idan ka shigo masallaci duk zaman da liman ya yi to kasan a wace raka yake idan tahiyyar farko ne maza a gani daga zamansa idan tahiyyar ta biyu ne maza a gani daga zamansa domin akwai bambanci tsakanin tahiyyar farko da tahiyyar na biyu ana bambanta zama an fahimta to amma mu duk da yawa aka sa ba galibiya mu san wannan saboda kama gane ya ake zama tahiyyar farko ya ake zama na tahiyyar ta biyu ya tahiyyar ya ake da yawa inda zaka ce kowa ya karanta tahiyyar yadda yake zaka sha mamaki da yake abu ne na suru rufin asirin kenan a suru ake Allah kuwa rufin asirin kenan to amma in ka san baka iya baka je ka koya kar ka yi wa kanka girman ka in ka san baka iya ba dare bai ma baka je ka koya tahiyya ta kai kala bakwai zuwa takwas kamar yadda malam albani ya kawo cikin littafin sanar su mutu sanati akwai tahiyar na aisha akwai tahiyar na hafsa akwai tahiyar abdullahi dan abbas akwai ta abu huraira duk sahabban na akwai da suka nakalto tahiya daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam wannan ta sha bamban da wannan amma alal akalla samu biyu ko ka iya in kana yin su an fahimta wannan shine kuskure na takwas ko na tara abu na goma na ƙarshe duk da ba su ƙare ba azkar da ake yi bayan sallama manzan Allah ya koyar har ma wa'ansu malaman suna cewa azkar ɗin da ake bayan sallata suna da alaƙa da sallama tunda manzan Allah ce duburu kulle salati ya koyar da wa'ansu azkar masu mahimmanci masu albarka da ake tsakka daga zara kai sallama amma wani da ka san akan wuta ana sallama zai fita daga masallaci ko ana sallama zai dauko waya ya fara duba manzon Allah yayi wasici ga sahabbansa da yawa akan wani azkar kuma inda zaka san fassarar su alkhairi ne kake jawo kanka da duniya da lahira akwai neman tsari akwai neman alkhairi akwai neman gafara akwai neman kusanci ga Allah duk a wannan tasbihan da zaka yi saboda ina kira ga yan uwa wannan a takaice kamar in sabari ne muka yi amma akwai batutuwa da yawa wadda wai Allah in Allah ta'ala ya dade mu zamu dora kan su insha Allah za mu samu matsayi a nan mu samu cikin kirawa ɗaya da 'yan mintuna kar mu shiga lokacin sallar ku za mu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda na yi kuskure ko muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kumbinta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi kunguje mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya samu yi lafiya mu wani lafiya muna addu'a ga mahaifanmu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu da mu da zuriyarmu muna roƙon Allah ya dora mu a tafarki madaidaici Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon bi ya nuna mana ƙarya ba mu ikon guje mata muna addu'a ga wanda ya asasa wannan masallaci Allah ya karba masa Allah ya sanya masa cikin mizanin ayyukan sana alkhairi masu kula da wannan masallaci limamai da ladanai da yan kwamiti da sauran mamu duka muna addu'a Allah ya karba mana ayyukanmu ya samu amfani shi a gobe kiyama Allah ta'ala ya ba da ladan irin hidima da ake wannan masallaci da kuma irin ɗawainiya da ake masa kuma wajibi ne ku raya wannan masallaci da kanku da kanku ku raya shi wajen cika shi wajen yin jam'i da ta'alimat irin waɗannan da haka masallaci ke rayuwa wajibi ne kowa ya ba da wata dama a rayuwarsa ta raya masallacin da ke ibada shi wannan umarni daga Allah kuma alama ce ta imani Allah ya mana albarka za mu samu tsaya na insha Allah idan da tambayoyi bayan kiran sallah sai ayi abin da Allah ya samu ka sani sai mu amsa yan uwa da suke daukan wannan karatu a media Allah ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya mana albarka da mu da su gaba da kasar mu Najeriya Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya karo mana alkhairi da wadata jihar Bata Gombe Allah ya kara mata albarka da zaman lafiya da sauran jihohin mu gaba ɗaya na musulunci da kasashen mu na musulunci Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya abin da yake faruwa a Sudan recently yanzu Allah ta'ala ya kawo ɗauki ya kawo zaman lafiya duk da daji ce sun je saudiya ma za su zama sulhu Allah ta'ala ya sa musifar ta tsaya daga haka Allah ya kawo ƙarshen wannan bala'i Allah ta'ala ya takaita kuma faruwar sa gaba Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh